بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi talatin ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu muna karatun sahihul bukhari a inda al-imam al-bukhari ya ce babun idza qala al-mushriku inda al-mauti la ilaha illallah idan mushriki ya zo mutuwa ya faɗi la ilaha illallahu ma'anar wannan la ilaha illallahu da ya faɗa za ta amfana mishi daga ta tseratar da shi daga azabar Allah a ranar gobe alkiyama insha Allahu tare da cewa bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba amma tun da dai har ya faɗe ta to insha Allahu ta'ala za ta amfana mishi a ranar gobe alkiyama al-imam al-bukhari ya kawo mana hadisin ainihin abu talibin a wanda yake kawun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne muka ji irin taimakawar da shi abu talibin yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa shi ba ainihin wato musulmi ba ne kafiri ne kuma a kafirci ya mutu babu shakka akan haka in kana son ganin cikakken bayani ka je ka karanta littafin al-isaba fi tamyiz sahaba ta al-hafiz ibn hajar al-asqalani a mujalladi na hudu babul kuna wal ansab zaka ga cikakken tarihi kuma gamsasshen tarihi na ainihin Abu Talibin da kuma raddi akan 'yan shi'a masu gyara abin su kokarin cewa ai Abu Talibin ai bai mutu yana kafiri ba wai me yasa suke faɗin haka wai dan me za a ce wai uban Aliyu ya mutu yana kafiri to dan uban Aliyu ya mutu yana kafiri sai me uban ma'aiki ma ya mutu yana kafirci ne ba wannan bai rage darajar shi ba ba abin da zai rage darajar ka dan babanka ya zama kafiri kai kana mumini ba abin da zai amfana maka daraja dan ya zama babanka yana mumini kai kana kafiri illa man atallaha bi kalbin salim Allah bai ce sai ka je wa da Allah da wata zuciya ta wani kyakkyawa ba kai taka in ka je da kyakkyawar zuciya shikenan don haka mu fahimci wannan da kyau ku karanta ku rinka bincike akan waɗannan abubuwa saboda waɗannan yan shi'a ba karatun muhammadiya suka iya ba zuwa suke suna karantawa da turanci shikenan sai su zo sai suna saka muku shubuha bal naqzifu bil haqqi alal batili kai ka iya boko ka iya arabiya sai ka zage ka je ka karanto minal masadiril asliya daga asalin tushen inda magana take ɗungurungun ɗinta in ka je za ka ga duk hadisin da suka dogara da shi dangane da gyara al'amarin abu talibin wai musulmi ne sai da ibnu hajirin ya sa alƙalamin ilimi ya kwankwatsa wannan hadisi a ilmance magana da hujja ba magana ta son zuciya ba sa'an nan kuma ga hadisi sahihi a cikin sunan abi dawuda da nasa'i a lokacin da abu talibin ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ganin wannan dattijo ya cika kamar yadda muka karanta a wannan hadisi bai faɗi la ilaha illallah ba sai ya tashi ya bashi wuri to a wannan lokaci shi sayyidina Ali sai ya dauka annabi bai samu labarin mutuwar kawun shi ba dan haka shi Aliyu sai ya zo yana gaya wa annabi cewa ainihin kawunka bataccen tsohon nan ya mutu shin wane ne zai rufe shi kalmar da ya amfani da ita kenan inna ammaka shaykh dhal kad mata faman yuwarihi tare da cewa uban Aliyu ne kuma kawu ga annabi amma da aliyu ya yana ba da labari sai ya ce kawunka wato babana kenan tsohon bataccen nan ya mutu waiwa zai rufe shi manzo Allah ya ce ka je ka rufe shi me yasa manzo Allah ya ce ya je rufe shi mutanen maka dama bala'in da suka zo su saka wannan tsohon kenan su haramta mai ya faɗi kalmar shahada amma ko rufe shi ba za su yi ba tunda suna nan da bashin wancan laifin da ya musu suna jin haushin shi amma duk da haka dai ba za su bari ya mutu yana musulmi ba tunda sun zo sun hana mishi musulunta to sai suka watse suka bashi wuri kuma suka bar gawar to sai wa kenan ranar dole sai dole tunda kai dan shi ne yanzu yana da haƙƙin ka je ka rufe shi tunda kowa ya ki amma musulmi ba wanda zai taya ka saboda me saboda ya mutu yana kafiri kafirai kuma ba wanda zai taya ka me yasa saboda ya yi musu laifi don haka to ba wani galihu kenan da yake da shi sai wa kai da kake ɗan shi na jini to tafi ka je ka rufe shi aliyu ya ce ba zan rufe shi ba ka je ka karanta hadisin don Allah in an yi hujja ka rinka zuwa kana karanta ko baka yi dan Allah ba ma ka yi dan ƙura mana ma'ana ka je ka duba ka gani ya ce ni ba zan rufe shi ba manzo Allah ya ce ka tafi ka je ka rufe shi sannan ya je ya rufe shi manzo Allah ya da Aliyu ya dawo sai ya ce ka je ka ainihin wanwanke jikinka saboda ƙura da ta taba ka manzo Allah ya sa mai albarka shi kenan zumunci ya kare tsakanin Aliyu da baban shi tunda ya mutu yana kafiri ana nan sai abu huraira ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan gwagwarmaya da wannan tsoho ya sha da kai da ɗauki ba daɗi da irin wahalhalu da ya sha saboda kai za su tsinana mishi wani abu a kiyama manzo Allah ya ce kwarai da gaske tun a nan duniya Allah ya nuna mini ma'ana manzo Allah Allah yana nuna mai gidan wuta fare fare ido da ido ba a mafarki ba Allah yana nuna mai aljanna ido da ido a gaban masallacin shi ma sai a kawo aljanna a aje mishi a kawo wuta a nuna mishi duk wannan manzo Allah al'amarin manzo Allah ya wuce da yadda kake tsammani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka yace Allah ya nuna mini shi a tsakiyar wuta a mai azaba sai ba ni izinin in kama hannun shi sai na dawo da shi gefe yace shine mafi saukin shan azaba daga yan wuta wutar ba za ta ci jikin shi ba ko kaɗan tsakanin shi da ita kawai takalmin wuta za a sa mishi amma saboda bala'in takalmin nan kwakwalwar shi ta narke tana zababbaka haka za a aje shi shine mafi saukin shan azaba me yasa ya samu saukin nan saboda ya ainihin agazawa manzon Allah wajen da'awa don Allah yanzu kai kana sallah kana salati ka agazawa sunnan manzon Allah ai kai dama sai can sama a cikin aljannan ma can kololuwa su firdausu zaka hau insha Allah Allah ya shiryar da mu to shine muna cikin jin ainihin irin wannan gwagwarmaya da wannan tsoho yake sha a inda muka ji al-muqata'atul amma yankewa baki ɗaya da mutanen Makka suka yi wa Abu Talib da ainihin ƴan uwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wajen uwa da na wajen uba muna karanto wannan tarihi ne daga littafin Ar-Rahiqul Maktum bahthun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wat taslimi was salami ma'ana wannan littafi ne wanda yake wato abin sha ne wanda yake mai daɗi da aka kawo aka rufe shi aka adana shi game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙashin gaskiya na daga cikin littattafai mafi inganci game da tarihin manzon Allah shine wannan littafin malamai sun tsaya don ƙarshe tarihin annabi sai da aka tsaya akai ta haƙiƙi domin ibnu ishaqa da ya rubuta yayi ta kawo dirkaniya da bankaura a cikin sira dan haka dole ne malamai su tsaya su tace sira tana da tana da sharhi kuma ar-rawdul unuf ta al-imam suhaili suhaili duk da malamin hadisi ne amma wani wurin shi ma kafa shi sai ta zame don haka malamai dai sai da suka tsaya tarihin annabi aka tantance menene hakikanin abin da ya tabbata gaskiya alqur'ani da sunna ko kuma a bisa dalilai na ilimi to wannan malami shine muke karantowa wanda shi wannan littafi wallafar wannan malami ne mai suna fadilatu sheikh safiyur rahmani al-mubarak furi garinsa ɗaya da mai littafin tuhufatul ahawazi waɗannan mutane Allah ya zuba musu albarka kuma wallahi wani namiji ɗaya suka samu don haka Allah yana son rijal rijal Allah yana son mazaje waɗanda za su yi tsayin daka wani waliyun lahi dihilawi mamakin Allah duk gidansu iyayen shi da kakannin shi salsala da yan ɗariƙa ne shi kuma kawai da ya taso sai ce sunna sunna kuma ma ba ƙasa ƙasa ba can sama salafiyanci akai ta gwagwarmaya malam da shi bawan Allah to iyaye da kakannin ɗariƙa ne sun samu shi waliyun lahi dan haka wannan sunan haka ya bi shi waliyullahi dihlawi yana da littafi hujjatullahi albaliga kaga yadda ake sunna karara yadda ka san kake alfahari da bid'a shi kuma haka yake alfahari da sunna mun fahimci wannan da kyau ko to wannan malami ya tashi ya gwagwarmaya a kasar India wallahi alherin Allah ya tabbata gare shi Allah ya aje tutocin rahama akan kabarin shi almajiran shi ne suka taso sai aka yi gudunmawa aka zo aka yi aljami'atu salafiyya fiye da shekara ɗari da ta wuce a ƙasar India suna karanta sciences duk ilimi da ka sani suna karantawa history ne geography ne biology ne physics chemistry medicine pharmacy engineering komai sannan ka dawo hadisi qur'ani in ka je kai karatu a jami'a salafiya zaka fito ne ga kanan ko ina aka juya ka ka zama mazari ko ina akan aka buga turanci kai ne larabci kai ne muhammadiya kai ne boko kai ne ko ina sai dai in kwakwalwa ka ta mutu amma dai ka fito jami'ar salafiya in ka zauna gaban malami da ya fito jami'ar salafiya kana karatu wallahi za ka yi mamakin ilimin da ke kan shi ba wai makar ba wai jami'a ce da wai zaka je a'a wai ka je kai digiri akan kaza kawai su kyale ka a'a za a haskaka maka abubuwa da dama a halin kana digiri akan abu daya jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan malami da yake karanta mana wannan yake karantar da mu wannan tarihi a littafin wannan da yana ɗaya daga cikin malamai na aljami'atu salafiya alhind wato ƙasar indiya to muna ji daga ainihin wannan tarihi inda ya bamu cewa mutanen maka al'amari ya al'amari suka ce wa abu talib domin kun ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan maraici haka Allah ya nufi manzon Allah zai zauna da shi a rayuwar shi dan haka Allah ya mishi baiwa yake tuna mishi wannan baiwa yake cewa alam yajidika yatiman fa'awa shin Allah bai same ka maraya ba Allah ya rungume ka da kanshi wani irin maraici ya wuce kana ciki uba ya mutu ka fito yan shekaru kaɗan uwa ta mutu kaka ya rike shekaru kaɗan ya kwanta ya mutu wan uba yana rike da shi ana nan sai zo ya samu matar arziki khadijatul kubra dattijuwar arziki irin albarka Allah ya ƙara wa khadija yarda sai datina khadija ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sallama dukiyarta da kanta gaba ɗaya sai da manzon Allah ya sayar da ya ce to khadijatul kubra ana nan mutanen maka suna tsoronta tana da kuɗi don a yau rayuwa in baka da girma in kana da kuɗi dole a ji tsoronka don haka ana jin tsoronta to mijinta ne babban mai wa'azi ya za a yi ba damar ka taɓa shi an jima za ka zo ta auna maka masara sadaka fi sabilillahi ka zage mijinta yana wa'azi gobe baka ci tuwo gidanka ba saboda haka sai zama ana rangwanta manzon Allah saboda ana tsoron Khadija ana nan sai Khadija ta kwanta ta mutu abu talibin ya kwanta ya mutu haka aka haɗa wa annabi amul ahzan shekarar bakin ciki a wannan lokaci amma kamar yadda za mu zo mu ji abu talibin shi ya fara rasuwa sa'an nan khadija ta rasu to a lokacin ne fa mutanen makka suka ce waɗanda suka ɗaure maka gindi babu su sai yaya annabi ya tuna yana da dangi na uwa a ƙasar yaman yana tafiya ainihin ƙasar yaman kafin ya shiga gari manoma masu noma bayan gari suka gan shi suka biyo shi da gudu suka ce muhammadu ka abashe shiga garin nan masifa za ta zo suka fashe mishi kai ya zo tsuguna gindin wani dutse yana kuka Allah ya turo mala'ika bayan gaisuwa Allah ya ce waɗannan mutane da suka yi maka haka ka ba da izini a ɗauki dutsen nan a turmushe garin su manzo Allah ya ce a rabu da su in ba su yi ba ƴaƴan su sai sallallahu alaihi wasallam manzon Allah haka yake ka jefe shi da kashi ya jefa maka nama ka ci sallallahu alaihi wasallam shi al'amarin shi da alheri ne don haka di yadda kake bala'i da shi wata ran sai ka zo kuma kaga cewa kai kanka kaji kunya salawatullahi wa salamu alaihi to wannan irin hali da mushrikai suka haɗe kai suka saka annabi da ƴan uwan shi a ciki sai da suka shekara uku a bayan gari ba a siye ba a siyar musu ba a aura ba a auren musu ba a zama da su ba su zama a kyale su duk wata hudda da ka sani aka yanke da su mun ji ana cikin wannan kunci sai al'amari ya damu wasu matasa shi yasa matasa a dagi matasa su ne suke gyara al'amarin duniyan nan da ƙarfinsu da kazar-kazar ɗinsu dattawa kuma an samu dattawa masu rai su kuma sai su ƙara wa abin maiko amma in dai matasa za su taso a yi gyara dattawa su ce ba ma san tashin hankali wallahi babu inda za ku je duk gaba ɗaya an kashe ku shi yasa ake son a samu matasa ƙwararrun matasa waɗanda sun sha gwagwarmaya a da yanzu su suka tsufa don suka waye gari suka zama su ne dattawan cikin ku sai zama dattawa ne su din a jika da furfurarsu amma kwakwalansu irin na matasa ne sai ga al'amari ya tafi daidai waɗannan ainihin matasa sai suka miƙe suka haɗa kansu suka ce ba zai yiwu a ce banu hashim da banu abdulmuttalibi suna can cikin daji cikin ƙangin wahala suna cin ganye da mushe a ce kuma mu muna cikin gari muna cin daɗi kuma muna kwana a wuri mai daɗi to ƙarshe da suka haɗa kai muna cikin jin wannan tarihi ne sai lokaci ya ƙure mana ajiya a yau sai malam ya ce wa ƙala zuhair sai shi zuhair ɗaya daga cikin waɗannan matasa jama'a ku duba fa wannan humanity kenan wato tausayin ɗan adam kafirai ne fa waɗannan ba musulmi ba ne amma kun ga sun tausaya wa mutuncin ɗan adam yaushe za a ce mu mutane su mutane dan sun zo da addinin da ba ma so kawai sai a ce kuma su fita su bar garin a ce kuma a kuntata musu rayuwarsu ina 'yan giyan da ke garin giyan nan da ake sha ta dace da dattaku amma ba an bar 'yan giya a garin ba ina sauran 'yan iska a garin a sai su dan sun ce za su yi musulunci shine zuhair ya ce ana abda'ukum ni ne zan fara daga ciki in muka je muka tsaya a ka'aba fa akunu awwala man yatakallamu ni zan fara magana in muka je ka'aba ni zan fara miƙewa ni ne dan tawaye na farko falamma asbahu da gari ya waye gadau ila andiyatihim sai suka tafi dandali can gurin hira wurin shakatawa gindin ka'aba وغدا زهير وعليه حلة زهير يشاء أدو كما ينزي يشاء رواني يشاء ببري غاية أدو فطاف بالبيت سبعا يكي ويكأبا سوبكوي ثم أقبل على الناس سأنا يفسك أنت متانا مكة أنا زوني فقال يتي يا أهل مكة يا كو متانا مكة أنا أكل الطعام متع بنتي ونلبس الثياب مسن يتفاتي وبنو هاشم هلك ga banu hashim can sun hallaka a dawa la yuba'u wa la yubta'u minhum ba za a siya ba ba za a siyar musu ba ma'ana ba za su je su kasa su siyar ba in kuma za su siya ba za a siyar musu ba wallahi ku tsaya ku ji mutanen maka na rantse muku da Allah la aqa'udu tsai wannan da ne ba zan zauna ba hatta tu shaqqa hadhihi sahifatu alqati'atu adh-dhalima takaddan nan da aka rubuta ta yanke zumunci ta zalunci tsakanin mu da Banu Hashim da Banu Abdul Muttalib sai an yaga ta in ba haka ba ban zauna ba ashe ba yanzu aka fara irin wannan yajin aikin na cin abinci kace ba za ka zauna ba kace ba za ka yi kaza ba in a ƙasar Afirka ne sai dai ka mutu ƙasar Afirka baka fata ba ruwansu da yancin dan adam kace ba za ka zauna ba ba za ka ci abinci ba sai a ce oho wa kai wa tuni da yan jarida ma za su zo suna zolayar ka mun fahimci wannan amma ya ce sam ya rantse da Allah kuma su suna da mutunta Ka'aba maganan nan da yake da yake a jikin Ka'aba ne shine za ta razana su gashi ya ce ya rantse da Allah duk abin da aka ce a Ka'aba in mutum ya cuce kan ka ce zan je Ka'aba in yi Allah isa sai ya ce zo ayi sulhu ya san nan wurin kai tsaye ne Allah yake jin kukan mutum shi yasa kai ma in kana da bukatunka wallahi da ka tafi America ko Ingila shakatawa in dai shakatawa ka bata saba ma Allah ba wallahi akwai shakatawa a Saudiya duk zakin kaza akwai irin ta a Saudiya duk abin da harshe ke tsotsa ya ji daɗi ko wuri ya kwanta in dai ya halatta wallahi akwai a Saudiya kuma ya fi na Ingila araha ka je ka kewaye ka'aba ka kewaye ka'aba ka fita ka je ka sha madara ka sha yogurt ka ci kaza ka ci kifi duk abin da kake so ka dawo ka gaya Allah bukatunka kuma duk wanda ya tsare maka gaba ka je ka ce Allah ya kashe shi kafin ka da gida za a samu mushen shi akwai cika aiki a wurin nan Allah ya girmama wannan wurin Allah ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahima yace wa man dakhalahu kana amina akwai ayoyi karara a wurin nan Allah ya ce babbar aya ta ishe ku ita ce ga matsayin annabi ibrahim shekara dubu nawa annabi ibrahim ya tsaya a wurin nan amma har yanzu da hoton sawun kafar shi Allah ya ce duk wanda ya shiga wannan wuri kuma ya shiga cikin aminci ya shiga lumana kana zuwa ƙasar Saudi Arabia duk damuwar da kake fama da ita sai ka ji ta yanke kana zuwa ƙasar Saudi Arabia duk damuwar da kake fama da ita sai ka ji ta yanke maka gaba ɗaya ka shiga aminci jama'a mun gane wannan da kyau ko dan haka wannan saurayi ya ce ba zai zauna ba yi rantsuwa da Allah kuma kala Abu Jahalin Abu Jahal shugaban azzalumai ya ce wa kana fi nahiyatil masjid yana can wata kwana guda ta Ka'aba kazabta yace kai yaro ƙarya kake wallahi la tushaqqu wallahi ba za a tsaga wannan takarda ba ba za a yaga ta ba sai ita muke cin abinci sai ita muke kaza manyan azzalumai malam hanyar cin abincin su kenan Abu Jahal ba tela bane bai iya saka ba baya noma baya komai sai dai kawai an ga wani ba kawai ya shigo makka yana dan lissafin kuɗin shi ya zo zai yi aikin hajji ko umra a je kawai kartin gari su haushi da duka su ce ai suna bin shi bashi kaza kaza kaza kaza rikici dama waye mai gidansu Abu Jahal ana zuwa yace aje a daure shi to sai kaga mutum abin da yake Allah Allah a karba kuɗin ya gudu ya koma ƙauyen su shikenan kawai a zo a kasafi kawai ana mishi dariya to waɗanda ke cin abinci ta wannan hanya aka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi in kaga sun yarda wallahi sai karfin su da dabara su ta kare ina fatan an gane duk mutanen nan da kaji ba sa son shari'a yanzu billahi allazi la ilaha illa huwa azzalimai ne su musulmi ne ko kafirai ne duk mutumin da yake da gaskiya wallahi ai shari'a ba ruwan abin da ya hada shi da ita ba za ta shafe shi ba amma an kace baka son shari'a azzalimi ne kai ko munafiki ne kai amma in kai ka san ciki daka da waje kana da gaskiya a yi shari'a a zo a kafa kotu ma a kofar gidanka mana me ya shafe ka ba abin da ya shafe ka amma baka da gaskiya kana cin haram kana ta'addanci kana zalunci kana fasikanci da an ce za ka kafa shari'a sai ka ce za ta da hankali me za ta da hankali cewa kai a kamo ka a yanke hannunka in kai sata sai an hau wajen matakai biyar ba a yanke hannunka ba a duba ya kai rubu dinar eh ya balaga eh to ana yunwa eh ana duk sai an ta ketare waɗannan matakan kafin a yanke hannunka duk inda wata shubuha take shikenan in mutum ya zo ga wani sahabi ya zo ya ce yayi zina manzo Allah ya kauda kai ya sake cewa yayi zina manzo Allah ya kauda kai ya matsa manzo Allah ya ce ku shinshe na bakin shi ko giya ka sha ne kai ka motsi ne ka tafi da Allah ka yi laifi ka je ka tuba kawai zaka zo kana sakarci yace da gaske yake a tsarkake shi manzo Allah ya ce kai ka san zina ko ko dai ka rungume ta ne yace a ina ga dai kiss ɗinta kai yace ko ɗaya yaya yace yadda ka san ake saka ainihin abin saka sharar kunne da wajen abin nan me yake da suna abin tandun kwalli mushin a cikin tandun kwalli yace yadda ka san haka yace to shikenan aka je an fara jifan shi ya ji zafi ya kyarce da gudu sahabbai suka yi atara akan shi aka bubbuge shi ya manzo Allah mun je mun fara jifan shi ya gudu muka ce ina muka tarbe shi muka mammake shi manzo Allah ya ce da kun kyale shi sai zo ya karyata kanshi dama shi ya faɗa mana mu mu gani ba wannan ita ce shari'ar musulunci gaya mana mutum nawa za a kashe a cikin dubu da ƙyar a kashe mutum ɗaya a cikin dubu kuma ƙasa ta gyaru kowa ya zauna lafiya to duk inda ka ga duk inda ka ga kafiri ya samu kafar ta'addanci ga musulmi billahi lazi la duk inda ka ga mutum yana faɗa da shari'a ka tabbatar da cewa azzalimi ne zalunci yake rayuwa ta ƙarƙashin shi don haka yake ainihin son ya faɗa da shari'ar musulunci in ba haka ba shari'ar musulunci ba a taɓa samun wata doka mai adalci ko a dokokin annaba ba a taɓa samun adilar doka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to shine Abu Jahal yana can gefe guda na masallacin Ka'aba da ya ji wannan saurayi yayi keke da keke ya ce sai an yaga takaddan nan sai ce ƙarya kake wallahi ba a yaga ta wa qala zam'atu ibn al-aswad saurayi na biyu yace anta wallahi akzab wallahi kai kafi kowa ƙarya Abu Jahal dan Allah kun ga yadda ake ƙareta da ta banza ko duk dattijan banza sai an karyata shi ake zama lafiya ma rabina kitabata ha hina kutibat yace wallahi bam yarda ba sanda aka rubuta ta ba da yawun mu ba qala abul bakhtari saurayi na uku abul bakhtari yace sadaqa zam'a zam'at yayi gaskiya la narda ma kutiba fiha wa la nuqirru bihi abin da aka rubuta ciki bam yarda da shi ba kuma ba ma tabbatar da shi qala al-mut'im ibn adiy saurayi na hudu yace sadaqtuma ku biyun nan da kuka yi zance ku kuka faɗi gaskiya وكذب من قال غير zalika duk tsohon da ya faɗi magana saɓanin taku tsohon banza ne ƙarya yake nabrau ilallahi minha mun barranta mun koma ga Allah ba ruwanmu da wannan takarda wa mimma kutiba fiha ba ruwanmu da abin da aka rubuta cikinta wa qala hisham ibn amr nahwan min zalika shi ma saurayi na biyar ya faɗi kwatankwacin magana haka wa qala abu jahal da abu jahal ya ji an yi mishi ruwan raddi ruwan bama bamai sai ya ce haza amrun qudiya bilailin wannan al'amari jiya da daddare aka yi shawarar shi da daddare jiya aka hukunta shi to shuwira fihi bi ghairi hadha makan a wani wurin aka je aka yi shawara ba a nan bane wannan abin tsarawa aka yi shiryawa aka yi wani na ɗaya wani na biyu wani na uku shiryawa aka yi wa abu talibin jalisun fi nahiyatil masjidi abu talibin kuma dattijo can kawun annabi yana gefen gefen masallaci tsoho sun cuce shi dan uwansu ne fa kafiri amma kaɗai don mai goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can gefe inna ma ja'ahum shi ya zo gurin su ne li anna Allah qad tala'a kana qad tala'a rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ala amri sahifa ya zo wurin su ne saboda Allah ya nuna wa annabi al'amarin wannan takarda wadda aka rubuta wa annahu arsala alaiha al-arba Allah ya turo gara fa akalat jami'a ma fiha من جور وقطيئة وظلم إلا ذكر الله عز وجل duk abin da ke rubuce jikin takardar Allah ya sa gara ta cinye duk rubutun zalincin su da yanke zumuncin su sai dai inda sunan Allah yake fa akhbara bi zalika ammahu annabi da yawa gari sai gaya wa kawun shi Abu Talib fa kharaja ila quraishin shine Abu Talibin sai ya fito ya taho wurin quraishawa fa akhbarahum ya ba quraishawa labari anna ibn akhihi qad qala kaza wa kaza yace dan dan uwana dana din nan Muhammadu ya ce Allah shi ya nuna mishi gara ta turo duk an ta cinye ai Allah turo gara ta cinye duk zancen da kuka rubuta an banda sunan shi fa in kana kaziban abin da nake roƙon ku mana arziki ku je ku duba in dan nan nawa makaryaci ne akan abin da ya faɗa kallaina bainakum wa bainahu sai mu fita daga tsakaninku da shi duk abin da kuke so ku yi shi wa in kana sadiqan in ko gaskiya ne abin da ya faɗa raja'tum an qati'atina sai ku dawo daga yanke zumunci da kuka yi da mu da yanke hudda arziki da sa mana takunkumin rayuwa wa zulmina da zaluntan mu da kuke sai ku daina in gaskiya ne salu sai suka ce kad an safta dattijo kaya adalci za mu je mu duba wa ba'da an dara al-kalama al-kalamu bayna al-qaumi wa bayna abi jahalin kun gani duk mutanen maka kowa fa bai san wannan abu abu jahal ne yake ingiza wutar ayi shi ya tusa musu ra'ayi don haka yanzu sai aka yi ta jayayya tsakanin jama'a da ainihin abu talibin da waɗannan matasa a je a duba ana a'a kada a je a je a duba ana ta jayayya kamal mut'imu ila sahifa sai ɗaya daga cikin matasan nan guda biyar sai miƙe ta furin wannan takarda li ya shukka don ya je tsaga ta yayyaga ta فوجد الأربة قد أكلتها إلا باسمك اللهم sai samu gara duk ta cinye takarda in banda inda aka rubuta da sunanka ya Allah domin dama su ba su yadda da a ce bismillahir rahmanir rahim ba saboda shigantaka shigantaka ce kawai a jahiliya sun san ar-rahmanir rahim da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya karanta musu alqur'ani suka ji ar-rahmanu suka ce wa man rahman me kuma ar-rahman mun taba jin wani ar-rahman ƙarya suke sun sani tun a jahiliya ga sunan a cikin waƙoƙin Zuhair wa ma ya sha'in rahmanu rabbi ga shi nan duk suna faɗi a cikin waƙoƙinsu amma shigantaka ce sai suka ce su ba wani bismillahir rahmanir rahim sai dai a sa bismikallahumma ko kuma a sa bismillahi ala qaddi ala haddi qawli sha'ir laqad basmalat layla ghadata laqituha faya habbaza hadha alhadith almubasmalu sun saba sukan yi bismillah dama sukan ce bismillah ko bismikallahumma amma dai ba sa cewa bismillahir rahmanir rahim to me yasa suke kyama ar-rahmanir rahim shigantaka ce kawai saboda me wai an zo an saba musu dan me za a kawo musu kari sun sun saba su ce bismikallahumma da sunanka ya Allah ko bismillah kamar yadda mawaki Imrul Qais yake cewa Laila budurwar shi tayi bismillah sanda za su fara tadi yace madalla da tadi da ake fara shi da bismillah wai sukan fara abubuwa da bismillah to duk gara ta cinye sai wannan wurin wa ma kana fiha min ismillah fa innaha lam ta'kulhu duk inda sunan Allah ya ketaro cikin takardar sai aga gara ta ketare bata cinye wannan wuri ba summa nuqida sahifa sannan sai aka yaga wannan ainihin takarda ta yarjejeniyar zalunci wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man ma'ahu min ash-sha'bi manzon Allah da shi da dangin shi waɗannan kafiransu da musulmansu suka fito daga cikin wannan kangi da aka saka su wa qad ra'al mushrikuna ayatan azima min ayati nubuwatihi bayan mushrikai sun ga aya mai girma daga cikin ayoyin annabta shi shine wannan takarda na kulle cikin Ka'aba amma ya bada labari labarin ya zama gaskiya me ya kamata inda su mutanen arziki ne in su imani ولكنهم كما أخبر الله عنهم سيدي كافرين سنة ننكم يد الله يباد الأباري أكنسوا وإن يروا آية يؤردوا ويقولوا سهر مستمر inda sai ga wata aya da za ta ƙara musu imani sai su ƙara kaucewa su ce wannan sihiri ne dama a cikin shi ake kullum a'rabu an hadhihi al-aya sai suka kaucewa wannan aya suka bijire wasdadu kufran ila kufrihim suka ƙara da kafircin da ke kan kafircin su a takaice wannan shine takaitaccen tarihin da ainihin malamin ya kawo duk littattafan tarihin annabi in ka duba insha Allah zaka ga wannan mas'ala akan qati'a akan wannan yanke zumunci to bayan nan ne kuma shine sai shi bayan watanni shida sai Abu Talib ya rasu a cikin watan Rajab domin duk wannan gwagwarmaya an yi ta a cikin watan Muharram ne da aka zo cikin watan Rajab sai ainihin ya zama a wannan lokaci Abu Talibin ya rasu Abu Talibin ya rasu ba da daɗaya ba kuma sai Khadijatul Kubra ta rasu to shine mushrikai fa suka tafi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gaba rayuwa ta yi kunci shine Annabi ya tura da wasu daga cikin sahabbai ya ce su hijira tafi kasar Habasha bayan lokaci kuma sai mutanen Madina suka zo suka karba addinin musulunci to tun daga nan addinin musulunci yake a sama jama'a har zuwa kiyama ta tashi sai Allah ya bayyana addinin shi Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu a takaice kun ji takaitaccen tarihin wannan ainihin mas'ala da kuma gwagwarmayar da wannan dattijo ya yi shi ainihin abu talibin in ya zama kafiri gashi ya samu sassauci saboda ya yi wa annabi hidima ya kai musulmi me zai hana ba za ka yi wa annabi hidima ba don Allah a ce ana son a tabbatar da shari'ar da manzon Allah ya zo ya tabbatar da ita shari'ar da akan ta sai da aka zubar da haƙoran manzon Allah guda hudu haƙorin manzon Allah kwaya ɗaya ya fi duk wani haƙorin shehi da shehin gaba ɗayan shi daraja da kake ji a duniya amma sai da aka zubar da manzon Allah haƙori hudu biyu a sama biyu a ƙasa aka fasa mishi kai da kokon sarka kaca ta injin keke aka buga mishi a katalimi a kan shi saboda za a tabbatar da shari'a kuma aka tabbatar da shari'a aka zo aka ce ana son a tabbatar da irin wannan ko da baka dan Allah baka in aka ce PRP ba kana cewa nasara ba ko baka ciki saboda dai kawai dai a tafi dai a zauna lafiya to kai ma aka ce shari'a ka ce na'am mana kawai dai a zauna lafiya amma a'a a'a a'a a'a a'a nan shi ya kawo wasu arna suka samu damar cewa a'a to to shikenan ko duk wanda ya musu shari'a kuna nan sai kun ga yadda Allah zai mishi in Allah so sai ya zo mutuwa ya amayar da hanjin shi ta baki in Allah so ta baki sai ya aman hanjin shi kaga kalma ba za ta faɗi ba kenan warai da gaske Allah kiyaye Allah yana da narko iri iri wani mutumi da ya faɗa da shari'a mutumin kasar Indiya da awa annabta da Allah ya tashi kashe shi kashi ya rinka yi ta baki kashi ta baki duk abin da ake gaya maka kana jin ƙarya ne Allah sai da ya faru ba a cikin hadisin manzo Allah annabi ya ce me dago kanshi kafin liman ya dago ko dai ya bari ko kuma Allah ya birkitar da kanshi ya zama kan jaki ba kai kana ganin ƙarya ne manzo Allah yana yana raha yana manzo Allah al'amarin shi gaskiya ne duk duk misalin da kaga manzo Allah ya ba magana banza bace za ta yiwu ko ta yiwu al-imam ibnu hajar sai da ya bada labari ainihin cewa akwai wani malami da ya je na daukan karatu wani muhaddisi almajirin hadisi ya je na karban hadisi wurin wani malamin hadisi kullun ya zo karban hadisi sai ga shamaki tsakanin shi da malamin bai taba ganin fuskar malami ba amma ga hadisi yana kwasa rau rau rau rau wannan dai sai malami ya ce kai ka san dalilin da yasa nake ɓoye maka fuska ya ce a'a ya ce matsalan nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ban kula da ita ba liman ya ɗago kafin ya ɗago na ɗago kawai na ɗaga sai kai na ya juye zama na jaki ya buɗe mai kawai ga malami har malami sadda alkyabba da komai amma kai kuma rungume mai na jaki ka karanta littafin alqaulul mubin fi akhta'il musallin na ashekh mashhur hasan kafa kai hankali billahi lazim kana faɗa da shari'a in Allah so ma roki Allah Allah mai da kanka kan kan maciji kan maciji ga ka kato da kai kanka ya zama dan karami kuma guba duk ƴaƴanka su guje ka fare da gaske Allah madaukakin sarki ya kiyaye eh eh sai jaki ya magana tas za ku ga kamar kisa wata ran za a zo a karanta ta a ha ba ga mutane Allah ya juye su sun zama birai ba mutane ga shi Qur'an ya gaya mana wasu sun zama aladai al'amarin Allah malam Allah ba a yi mishi wasa duk da gama shigantakar kan gazo gaban Allah ka durƙusa kai sujuda babul jaridi alal qabri imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan hukuncin sanya ainihin ganyen dabino ko kaba akan kabari wa ausa buraidatul aslami an yi ja'ala fi qabrihi jaridani wani sahabi mai suna buraidatul aslami yayi wasiyar cewa in har ya rasu a sanya ainihin kabar dabino guda biyu akan kabarin shi a kafa su wannan asari nashi shine ake kira al mu'allaq ma'ana abin da ake nufi da mu'allaq shine abin da ka tashi kawowa sai ka share sunan malaminka ko sama da malaminka shine mu'allaq yanzu kun ga bukhari bai gaya mana malaman da so gaya mai wannan maganar ba tsakanin shi da wannan mutumin kuma akalla akwai shekaru kamar ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin to wannan shi ake kira alhadithul mu'allaq mu'allaq bai kawo isnadi ba to ya rage maka kai sai ka tafi neman inda isnadi shi yake amma alherin Allah ya kai ga ibnu hajarin al-asqalani sai ya littafi mujalladi biyar ya sa mishi ta'aliqut ta'aliq wato duk irin waɗannan sai ya faɗa maka malaman da suka fitar da su da isnadansu sannan ya nuna maka sun inganta ko ba su inganta ba Allah ya gafarta mishi ya tabbata ya inganta cewa ibnu sa'adin shi ya ruwaito wannan daga wannan sahabin amma ka sani duk da cewa ya inganta daga sahabi din babu hujja a cikin shi domin wani aiki ne wanda yake ya fahimce shi akan kuskure idan sahabi ya aikata abu duk abin da ya aikata komai yadda abin ya kai ga kuskure wannan bai rage darajar shi ba don ka gane akwai bambanci tsakanin mutum da maganar shi waɗannan sahabbai Allah ya yarda da su sun yarda da Allah to amma za su iya faɗin wani hukunci ya zama kuskure wannan kuskuren da suka bai rage darajar su ba don haka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu ji ya sanya wasu kaburbuka guda biyu kama ainihin ta dabino da ya tsaga ta to amma wannan annabi ya faɗi dalilin da yasa kamar yadda zaka zo ka ji wannan mutum ya yi wasiya sai yake ganin matsalar kamar tana da faɗi ko da yaushe ma ka iya sawa don haka sai ya ɗauka ainihin kawai sai ya ce a sa mishi a kabarin shi bayan ya rasu wannan shine wato matsalar mai kunci ce takurarriya ce wuri guda shi kuma sai buɗaɗa ta ina fata mun gane wannan abu na farko kenan abu na biyu ka sani da cewa waɗancan ɗin da zaka ji su ma azaba ce Allah ya leƙa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mishi cewa Allah ya ne musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ba wai dan albarkacin ɗanyantakar ba a'a a Sheikh Ahmad Shakir a cikin sharhin shi na Tirmidhi yake a'a saboda albarkar ceton annabi ne Allah zai sassauta musu game da azaba ba wai danyantakar ba dan in danyantakar ce ai abin duk da aka ce an tsaga shi ba da daɗaya ba kenan zai bushe to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya danganta ainihin ceton shi ya tabbata ga waɗannan mutane matukar dai akwai sauran danshi akwai laima ga wannan ainihin ganyen ashe kaga ba ganyen ne zai ja ba ashe ceton annabi ne to kai da baka ce a sa akan kabari ka ba shin kai akwai tabbacin akwai ceto a hannunka babu kuma shin akwai tabbacin wanda ke cikin kabarin ane mai azaba a don haka malamai suka ce wannan ijtihadi ne daga buraidatu ba za a karba ba sahabbai in sun yi ijtihadi yayi daidai ana karba in sun kawo abin da yake ba daidai ba ba za a karba ba duk da ainihin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yarda da su amma za su iya ba da fatwa su yi ta zama kuskure kamar yadda muka taba ishara a baya cewa sahabi Khalid bin Walidi yana ganin halaccin sayar da giya yana ganin halaccin sayar da giya to annabi ya ainihin haramta ta kaga ba za a ce to ai tunda dai sahabi ya faɗa sai a ɗauka ba a sai a gwada abin ya saba wani annabi to ba za a zagi shi wannan sahabi ba sai a ce a kuskure ne Allah ya gafarta mishi
ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فإنما يذله عمله سيدنا عبد الله بن عمر شيكما har wa yau kamar yadda ibnu sa'adin ya ruwaito shi ma ya ga ainihin rumfa akan kabarin abdurrahman dan abubakar sai ya ce wa wani yaro ko wani bawa ka cire ka bar shi aikin shi ya mishi inuwa aikin shi ya zama inuwa gare shi ba wata rumfa ba wannan hadisi bukhari yana mana asari bukhari ne mana hujja da shi ne dan ya nuna ba a kafa komai akan kabarin ba dan inda an kafa wani abu a tsakiyar kabarin wannan abu ba zai ba da dama akan ainihin kuma a zo ainihin a kafa rumfa akan wannan ainihin kabari din ba wa qala kharijat ibn zaid wani mai suna kharijat dan zaid shi kuma yace ra'aituni wa nahnu shubbanu na iya tuna lokacin da muke samari fi zamani Usman radiyallahu anhu a zamanin Sayyidina Usman wato shi tabi'i ne kenan wa inna ashaddana wasbatan alladhi yasibu qabra Usman ibn Maz'un yace cikin mu samari in muka je muna wasa a makabartar Baqi'a saurayin da yafi kowa iya tsalle shine wanda zai tsalle ya ketara kabarin Usman dan Maz'un domin kabarin Usman dan Maz'un shine kabarin farko a Madina da aka sa a makabartar Baqi'a yaje samari su je suna tsalle-tsalle a wurin to garin tsallan nan har wanda ya fi iya kowa tsalle shine wanda za a ga yana iya tsallake kabarin nan hatta yu jawizahu har sai ya yi tsallan da zai ketare shi to wannan ma bukhari ya yi hujja da shi ne dan ya nuna maka kaga ba a kafa komai mai tsawo akan kabarin ba don da an kafa wani ice akan kabarin ina za su iya tsalle suna tsallakewa to wannan ainihin asarin al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi at-tarikh as-saghir shi ma wannan asarin babu hujja a cikin shi akan halaccin kuje kuna wasa kuna ƙetare kabari don wannan wasu samari ne suke wanda yake koda malamai ne babu hujja a cikin aikin su balle lokacin samartaka ce take damun su ina fatan mun gane wa qala usman ibn hakim akhadha bi yadi kharijatu fa ajlasani ala qabri usman dan hakimi shi ma tabi'i ne yace wancan dai tabi'i kharijatu dan zaid ya rike hannuna ya je zaunar da ni a wani kabari muka zauna muna hira wa akhbarani an annihi yazid ibn sabit ya kuma bani labari cewa kawun shi mai suna yazid dan sabit kala ya ce da shi inna ma kuriha zalika liman ahdasa alaihi ai an hana zaman kabari ne ga wanda in ya zauna zai zan ainihin yayi kashi akai ko yayi fitsari amma in dai ba najasa ba kai akan kabari ba ba hana ka zama ba yace to abinda wannan kawo na shi ya bashi labari kenan wannan kuma al-Imam al-Musaddad shi ya fitar da shi a cikin Kitab al-Musnad al-Kabir duk waɗannan har wa yau babu hujja a ciki domin Annabi ya hana zama akan kabari ko kuma taka kabari sallallahu alaihi wa sallam wa qala nafi'un nafi'u yace kana ibn Umar radiyallahu anhuma yajlisu ala al-quburi Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ya kasance yana zama akan kaburbuka duk wannan dai al-Imam Tahawi shi ma ya ruwaito wannan a cikin littafin shi musharhu ma'anil asar amma dai har wa yau babu hujja a ciki duk waɗannan imamul bukhari yana kawo su ne don ya ba ilimi yanci ya nuna maka wasu malamai suna ganin halaccin a zauna akan kabari ko a yi shimfiɗa a kai a kwana a kai suke ganin dama an hana zama a kabari ne don me domin kawai don ka aina jasa amma don ka huta ko wani abu wannan babu laifi a kai duk wannan fahimta ta su kuskure ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin hana zama kai tsaye akan kabari shi kenan sai a ɗauki wannan nasi yadda ya zo kai tsaye shi jama'a mun gane wannan da kyau ko duk waɗannan ƙarin bayanai da ne mana akan asaran nan da ne ka samu fatuhul bari ka karanta duk zaka ga ibnu hajirin sai da ya tsaya kwankwance matsalolin yace lallai ma'anar su kenan waɗannan mutane suna ganin halaccin waɗannan abubuwa amma tun da ya saba ma abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama baya zama hujja wannan kuma bai sa an soke darajar su ba dan kullun kamar yadda muke faɗi kenan in baka fahimci irin wannan tafarki da muke tafiya a kai ba sai ka ce muna zagin su maliku a'a ba ma zagin su maliku kamar ibn hazm ne in kana karanta muhalla sai ka ga yanzu nan in imamu maliku ya ruwaito hadisi ibn hazm in ya hujja da shi sai ka ji wan ya ce wannan hadisi inganci a wurin shi kamar hasken rana me yasa sai ce saboda imamu maliku ya ruwaito sai ce maliku hujja ne dutse ne mai zaman kanshi a wajen ilimi to amma me yiwa da can gaba imam malik zai zo ya bada fatawa sai wannan fatawar kuma ta zama ta saba wani hadisi sai kaga ibn hazmin ya bangaje fatawar ne kata kata da ita sai ka ce a'a a can ya yabi maliku a nan ya zage shi a'a baka natsu bane da ka natsu a can ya yabi maliku a nan ya soki maganar maliku wadda bata dace ba ka gane ko liman ne fa yayi ashar tana zama kira'a ko liman ne yayi ashar ya sunanta ashar ko dan banza ne karatun qur'ani magana banza ce a qur'ani ne ashe magana ta kanzan tana da bambanci da mai ita mun ka gane wannan sai ka zauna lafiya an baka gane haka ba kuma sai ka ƙara shiga rudani Allah ya kiyaye قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بقبرين يعذبان annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai wuce sai ga wasu kaburbuka guda biyu ane musu azaba saboda yana daga cikin mu'jizar annabi annabi Allah na nuna mishi azaba kabari kamar ran da ya isa Madina annabi yana isa Madina kowane sahabi yana roƙon arziki ya manzon Allah kai mun arziki ka sauka a gidana don Allah kun ji mutanen Madina kai baka son bako su kuma mutanen Madina arziki ma suke son a yi musu a sauki bako a gidansu yanzu Allah ka taimake ni ka sauka gidana akwai ɗaki mai kyau akwai ruwan sanyi akwai kaza duk sahabbai su Abu Talha manzo Allah yana cewa da'uha fa innaha ma'mura wannan dabba ku batta Allah ne ke rike da akalarta sai inda ya ga dama za ta tsaya sai ta zo kofar gidanka kamar ane maka munna sai shu sai ta wuce subhanallahi subhanallahi duk ta ketare jama'a gari sai ta je ta shiga wani surkutun gonar dabino ta je ta shiga ciki sai ta tsuguna har ta tsuguna kuma sai ta waigo baya haka sai ta yunkuri yana kanta sai ta taso kuma sai ta dawo sai ta zauna sannan da yake to in Allah su nan ne gidana nan ne masallaci na ina masu gurin aka ce ai na banin najjar ne in ba Allah yake ai ciniki suka ce a'a ba ma san ko kuma mun bayar saboda Allah shine aka zo aka yanyanke da dinan ciki ana cikin yanyanke da dinai sai aka ga wasu tsofaffin kaburbuka in ba Allah yace waɗannan kaburbuka kun san masu su aka samu wasu suka ce wannan kabarin wani wannan kabarin wani sun mutu tun lokacin jahiliya yanzu Allah ya ce ba dan kar firgici ya sa ku daina rufe mamatanku ba ba na roƙi Allah Allah nuna muku irin azabar da suke ciki kaga shi ya gani kenan kuma ba dan kuma kar ku ga irin azabar da suke ciki baban ka ya mutu ka ce baka rufe shi ba saboda kar ya fada irin wannan hali annabi ya ce da ya nuna musu to yana daga cikin mu'jizar annabi yana ganin azabar kabari to tunda kafirai ne annabi yasa aka kwakule kaburbukan nasu aka je aka zubar aka zo aka share wuri aka yi ainihin yi masallaci sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan sai ainihin malamai suka ce to kaga a ƙarƙashin wannan ainihin ka'idar annabi yana ganin azaba kabari kuma yana jin ainihin azaba kabari dan gashi an ce ya wuce wasu kaburbuka ane musu azaba shine sai faqala sai ce innahuma la yu'azzabani ane wa waɗannan mutane guda biyu da ke cikin kaburkan nan azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin amma fa ba wani babban laifi ne suka yi ba a wata riwaya sai kuma ya dawo ya ce kai ko da yake laifin duk da ya kai ka sha azaba a kabari ya kai laifi jama'a mun gane wannan da kyau sai ya ce amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawli daya daga cikin su in ya zo tsugunan fitsari baya suturta jikin shi sai ya tsuguna ana ganin duwayoyin shi sutur sutur ko kuma ya tsuguna a idan jama'a ko kuma ya tsuguna inda zai miƙe sai ya dawo mishi a jika fitsari duk waɗannan ya zo a cikin riwaya ka tsuguna inda ake ganin tsiraicinka ko kuma ka tsuguna ka gama najasar ka tsaf kuma sai ka miƙe fitsarin bai gama ainihin fita ba sai dawo maka jika duk wannan yana jan azaba kabari wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima dayan kuma algungumi ne yana yawo da tsegumi yana annamimanci ya dau labarin nan ya kai na nan shine bambancin annamimanci da gulma gulma zaka je ne ka ba da labari kawai na banza sai ka tashi kuma mai ce gulma annabi yake ita ce ka faɗi laifin da ɗan uwanka yayi ya tabbata ɗari bisa ɗari ɗan uwanka ne musulmi an kama shi ya yi sata yan banga sun kewaya da shi duk an yi mishi sai ka tafi wata anguwa kawai sai ka je kana bada labari ka yi gulma kenan sahabbai suka ce ya manzon Allah ya fayi manzon Allah yake gulma kenan sai suka ce to in bai yi ba fa da na faɗe sai annabi ya ce kawo mishi kazafi abin da ake so da kai ina ruwanka ba ya yi sata shi ba to ina ruwanka to amma sai ka je kana faɗi yadda ka san riwaya hadisi wani ya je sai ya ce albishirin kai garin nan duniya dai ta zo ƙarshe subhanallah subhanallah yadda ka san hadisi zai bayar kuma gulma zai yi to gulma kenan annamimanci kuma shine ya zo muku da nashi ya ɗauki na wurinku ya kai gaba daga can ya aje wannan ya ɗau na wurinsu ya kai gaba shine annamimanci ya ɗazan tuttukan banza na amma bin masha'in bin amin me ya da annamimanci to thumma akhadha jaridatan ratba sai annabi ya ɗauki wata kabar dabino ganyen dabino ɗanye fa shaqqaha bi nisfaini sai annabi ya tsaga ta shine ma'ana bi nisfaini ya tsaga ta ba ya karya ta ba ya tsaga ta ainihin wato tsage biyu thumma gharaza fi kulli qabrin wahida sai ya kafa kowane ainihin tsagi ɗaya akan kabari guda wa qalu ya rasulullahi lima sana'ata hadha suka ce manzo Allah me yasa ka aikata haka fa qala sai ya ce la'allahu an yukhaffafa anhuma na yi haka ne mai yiwuwa a sauƙaƙa musu malam yayi ba sa matuƙar dai wannan ganye bai bushe ba kaga anan ba wai bu danyantaka ganyen ce ta kawo rahama ko sauƙaƙa azabar ba ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ne ina fatan ka samu littafin ahkamul jana'iz ka karanta da sharhin tirmidhi na ahmad shakir yayi cikakken bayani wannan baya zama hujja akan da wasu suke ɗauko furanni da ainihin ganyayyaki ko ganyen bini da zugu su kafa akan kabari duk wannan kuskure ne in alama za ka yi wa kabarin dan uwanka abin da ya zo a sunna shine dutse za ka kawo ainihin ka ajiye daidai kan kabarin shi sai zan ainihin alama babu laifi akan haka amma ka kafa wani ice mai yiwa ma daga baya icen nan har ya zo ya tsiro duk wannan kuskure ne ba daidai bane Allah ya kiyaye Imam Bukhari ya kama mana wannan dan ya tabbatar mana da cewa ashe kafa wani abu akan kabari na daga ganye ko makamancin haka din can da waɗancan sahabbai suke ganin babu laifi ko wancan sahabi ashe annabi yayi ne ba wai sake babu kaidi ba annabi yayi ne dan da bukata jama'a mun gane wannan da kyau ko to kaga ashe kai yanzu wace bukata ce za ta kai ka ga haka shin ka san za a yi maka azaba ne a kabari shin ka san kabari kaza a ne mai azaba to kaga wannan yayi daidai da kwatankwacin fidda'u da ake a kasar nan a ce mutum ya mutu a yi mishi fidda'u a sauke mishi qur'ani wai ma'anar ta an fanso shi daga azaba Allah dan haka shehu Usman ya ce duk wanda ya haka ya aikata haramun domin ma'ana kana da yaƙini kenan wane yana cikin azaba Allah don haka yanzu kake kokarin a fanso shi kai kuskure abu na biyu wannan hadisi ya tabbata mana da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin duk da wani mutum yayi wanda Allah ke mai wahayi wanda wannan abu ya saba ma abin da jama'a suke yi a gari sai ce wannan ya zan mu'jiza abin da wani salihi wanda ba annabi ba ya aikata wanda ya saba ma tabi'ar da ake yi sai a ce ya zama karama duk wani fasiki in aka ga yana wani abu wanda wannan abu ya saba ma tabi'a sai a ɗauki wannan abu ihana ihanan nan ta zanta kashe biyu ko dai Allah maɗaukakin sarki ya turo mishi wasu shaidanun aljanu sai ya rinka yin abu ta ainihin hanyar su sai a ga wannan abu yana burge jama'a a ga yana tashi sama kamar tsuntsu yana kaza yana kaza me yiwa kuma wannan ba salihi bane fasiki ne to sai zan wannan ihana kenan ko kuma shi da kanshi ne yake yin tsafi ya samu damar yin waɗannan abubuwan kowane ɗaya daga cikin wannan ɓata ne Allah ya kiyaye babu mau'izatil muhaddisi inda al-qabri al-imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan malamin hadisi yayi wa'azi ainihin a makabarta ko kuma a wurin rufe wani kabari wa qu'udi ashabihi haulahu sannan a samu almajiran shi ko abokan shi ko abokan tafiyar shi su zauna su kewaye shi yana ainihin yi musu wa'azi din a makabarta a takaice wannan babi jama'a ba babi ne wanda ake so ka fahimce shi sake babu kaidi ba ya kamata ka hada shi da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa'azi a makabarta inda buƙatar a yi ya halatta a yi abu na ɗaya kenan sannan kuma buƙatar nan ka sani akwai lokaci ana wa'azi ne a makabarta daidai lokacin da ake kicikicin haƙan kabari zuwa sanya mamacin a kabari amma ba wai an gama rufe mamaci sai kuma wani ya hau wa'azi to wannan bid'a ce domin wannan wurin lokacin addu'a ne da zarar an gama rufe mamaci lokacin mala'iku ke tare da shi zaune to daidai lokacin ake ci gaba da yi mishi addu'a kar a tsaya duk wata jayayya ku haƙura addu'a amma wani malami na da wa'azi to sai amfani da wannan damar ta daidai lokacin da ake rufe mamaci din sai gabatar da wa'azin wa'azin kuma ya gabatar da shi gwargwadon bukata ina fata an gane shine Imam al-Bukhari sai zai fassara maka wasu ayoyi na Alkur'ani waɗanda suke magana akan kabari Allah madaukakin sarki yace yawma yakhrujuna min al-ajdasi ranar da mamatu matattu za su fito min al-ajdasi kaga wannan sunan ba a saba jin shi da sunan kabari ba to menene al-ajdasu al-Imam al-Bukhari yace al-ajdasu al-qubur abin da ake nufi da al-ajdas al-qubur wato ranar da mamata za su fito daga cikin kaburbukansu bu'sirat bu'sirat innan da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alqur'ani wa idhal quburu bu'sirat ya jama'a wannan larabci ne fa amma irin wannan larabcin zaka samu har sahabbai ba sa fahimta irin shi saboda wani larabcin an daina yin shi har a zamanin amma da yake larabci ne mai nagarta sai Allah ya faɗe shi a Qur'ani dan in ka ce annabi kagawa yake sai ku kuka haife shi yaushe kuma ya zo da Hausa wadda ta fita ku misali shin babu abin lura a cikin wannan ito saboda haka dan a nuna cewa ashe Qur'anin nan daga Allah ne wanda komai dadewar yare ku Allah ya san da shi to me quburu bu'sirat me bu'sirat sai ce usirat kaburbukan aka hargitso su ma'anar bu'sirat abin da ke ciki a yau waje da shi ba'sartu haubi yace in ka ji balarabi ya ce ba'sartu haubi ai ja'altu asfalahu a'lahu in ka ji ya ce na birkice tafkina ko ainihin fadamata ma'ana na tun kuɗu ainihin ƙasan shi ya dawo sama al-ifad inda Allah madaukakin sarki ke cewa din nan a menene yufiduna ko ila nusubin yufiduna ila nusubin yufiduna to menene ma'anar yufiduna din nan sai ce al-ifad al-isra ma'ana ranar da za su fito cikin sauri daga kaburbukansu wa qara al-a'mash amma a'mash shi a tashi kira'a sai karanta ila nasabin madadin إلى نصب يوفدون إلى نصب يوفدون sai karanta ila nasabin ai shay'in mansubin yastabiquna ilayhi wato tamkar a ranar alkiyama za a kafa wani abu ne in aka busa kaho mamata in suka taso sai su rinka gaggawa zuwa ga wannan abu wanda aka kafa wan nusubu wahidun yace in aka ce nusub guda ɗaya kenan والنصب مصدر النصب kuma shine masdari shine tushen kalmar daga nan ta fito jama'a mun gano wannan da ke ku kamar ka ce dinkawa yana dinkawa to asalin kalmar daga ina ta taho daga dinki mun fahimta sai ce yawmal khuruj dinnan min quburihim wato ranar da za su fito daga kaburbukan su yansiluna ina ma'anar yansiluna yakhrujuna suna fitowa wasu kalmomi ne anan waɗanda za ka rinka karo da su a ƙur'ani suna zuwa da ke da alaƙa da kabari shine imam al-bukhari ya fassara maka su dan ka san imam al-bukhari fa ba malamin hadisi ne kawai ba in ya koma tafsiri kuma malam sai ya baka mamaki wata a cikin wannan littafi nashi akwai kitabu tafsir wasu kalmomi da wasu surori da wasu ayoyi a cikin alƙur'ani imam al-bukhari ya musu fassarar da yake ya burge duk wani malamin tafsiri malam Allah ya shirye da mu bayan da ya kawo wannan kuma sai zai kawo mana hujja akan cewa ashe annabi in aka je makabarta inda bukata yakan ainihin yi wa'azi sai ya ce haddasana usmanu قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي الله مدوك سركي يقال مش يردايتي كنا في جنازة في بقيء الغرقد من كسنتي أورم وتجنازة a makabartar baƙe algarkan baƙe dai dama ma'anan aka ce baƙe kamar guri amma da hausa kamar a ce saura wani wuri gashi nan dai da aka bar shi kawai ba a komai ciyayi ne ke fitowa to amma algarkan wata irin bishiya ce da kaga kamar cizaki ko kamar kurna ko kamar magariya wadda take fitowa to akwai ta da yawa a wannan makabartar don haka suke ce mata baƙi ulgarkan wurin garkat garkat din sunan ice ne kamar magariya haka yake duk jikin shi kaya ce a jiki da makamantan haka wannan irin bishiya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ƙarshen duniya za a yi ta bi ana kashe yahudawa duk inda suka je suka fake bayan dutse ko bishiya sai dutsen ko bishiyar su ce kai musulmi zo ga ba yahudi ka kashe shi bishiya da dutse za su yi magana su tona asirin shi haka hadisi ya zo sahihi cikin sahihu muslim sai annabi ya ce sai dai bishiyar garkad ita ce kadai da ike dama ta yahudawa ce ita take rufa musu asiri akwai tsohon limamin masallacin Kudus mai suna a Sheikh As'ad Tamimi a cikin littafin shi Zawalu Isra'il yake cewa Yahudawa a waɗannan zamunna sun zage suna ta shuka wannan ainihin irin bishiya ta garkat a birnin Kudus saboda sun san maganar da annabi ya faɗa dole za ta afku don sun san magaskaci ne amma sun karyata shi ne saboda hasada don haka suke shuka wannan bishiya don ta rufa musu asiri in rikicin ya tashi Allah shirye da ya ce muna makabartar baki'a fa'ata nan nabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kamar su sayyidina ali sun wuce suna haƙan kabari kenan sai annabi ya iso faqa'ada sai ya samu wuri ya zauna waqa'adna hawlahu mu kuma muka zauna muka kewaye shi wa ma'ahu mikhsaratun tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai miksara kamar kwagiri wanda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake dan dogarawa fana kasa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya durkusar da kanshi faja ala yankutu bi miksaratihi sai ya dan rinka tattakar kasa haka da dan wannan kwagirin shi kamar da in ka zauna sai ga ba aikin komai kake ba sai ga kasa tsinke kana dan caccokalawa haka kasa sai annabi ya dan rinka caccokala wannan kwagiri thumma qala sa'an nan sai annabi ya ce, Ma minkum min ahadin, babu wani daga cikinku ya ku jama'a, ma min nafsin manqushatin babu wani rai wanda ike an ainihin ƙaddara mishi rayuwa, an hura mishi rai, an rubuta shi, illa kutiba makanuha min aljannati wannan. Sai da ya zama an rubuta wurin shi a aljanna da wuta, ma'ana duk ɗan adam da ka gani yana da gida a aljanna yana da gida a wuta. wa illa sannan kuma sai da ya zan kad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan kuma sai da ya zan an rubuta shi ko dai matsiyacin lahira ko mai arzikin lahira a nan ne ba zai yi a ainihin abin nan ba ba zai yi a ainihin tabbatar da shi a wuri biyu ba amma can zai zan yana da gida a aljanna yana da gida a wuta amma wajen rubutun kaddara sai a rubuta abu daya ko dai zai tabbata shaqi ne to wutar kenan gidan shi na aljanna a ba wani ko kuma ya tabbata sa'idi ne dan aljanna ne gidan shi na wuta sai zan wani ya zauna kenan jama'a mun gane wannan wa qala rajulun ya rasulullahi sai wani mutum yace ya manzon Allah afala nattakilu ala kitabina to tunda dai haka ne dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne me zai hana ba za mu dogara ga abin da Allah ya rubuta a littattafan mu ba wana da'ul amala mu daina yin aiki kenan kawai tunda dai an an riga an gama aiki ko an gama kaddara man kana minna min ahli sa'adati fasa yasiru ila amali ahli sa'ada sai zama dan aljanna daga cikin mu yi ta yin aiki irin aiki na yan aljanna wa amma man kana minna min ahli shaqawa fasa yasiru ila amali ahli shaqawa dan wuta kuma ya ta aiki irin na yan wuta tunda dai haka ne abin kowa ya ci gaba mana kawai sai inda ta kwaranye maka qala annabi yace amma ahli sa'adati fayuyassaruna li amali as-sa'ada mutanen aljanna Allah zai sauƙaƙe musu aikin da za su yi na irin na 'yan aljanna. ma'ana kai in Allah ya kaddara dan aljanna ne sai ya zan duk aikin aljanna ne maka sauki Allah azumi zakka sadar da zumunci duk abin da ya zan na alheri ne sai zan mai sauki ne Allah ya sauƙaƙe maka shi wa amma ahlus shaqawa yan wuta kuma fayuyassaruna li amali shaqawa su kuma sai kaga Allah ya sauƙaƙe musu don su ta aiki irin na dan wuta sai kaga duk abin da ya shafi ta'adi saban Allah ya fi mishi sauki shi kuma yadda kai kake ganin akwai wahala ka saba ma Allah shi kuma haka yake ganin akwai wahala ya zo ya bi Allah dan dai kowa kaddara Allah ta tabbata akan shi in qara'a sa'annan sai annabi ya karanta wannan aya fa amma man a'ta wattaqa wanda ya bayar da sadaka ko zakka kuma ya ji tsoron Allah wannan zai zama dan aljanna wanda kuma ya ruwa ya kafircewa Allah wannan zai zama dan wuta al'aya har dai zuwa ƙarshen aya mahallin shahid a ciki gashi an je makabarta annabi yayi wa'azi ko bai wa'azi ba ya yi wa'azi saboda ainihin akwai bukata akan haka shi yasa a matsayinka na malami ne an je makabarta in ka ga akwai bukata sai ka jawo hankalin mutane in ko babu bukata a rabu da mutane kawai shi kenan sai inda bukata ina fatan mun gani eh wa illa kuma sai ya zama an rubuta shi haka ne akan wancan a'a duk wanda za a sa shi a wuta daga baya kuma a yafe mai shiga aljanna ai tun farko ba a rubuta sunan shi cikin an wuta dan nan ana magana tabbatattu a wuta ko aljanna wannan an kai shi wuta ne ta zama mishi kamar bayan kanta a dan horar da shi kwana ka za sai a fito da shi kaga wannan bai tabbata dan wuta ba yawwa babu ma ja a fi katilin nafsi babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka zo game da wanda ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi da kanshi ina hukuncin wannan قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي ميسونا ثابت بن الضحاك الله يقرأ مش يردائي annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce wa sahabbai man halafa bi millatin ghairil islam kaziban muta'ammidan fa huwa kama qala wanda ya rantse da wani addini wanda ba musulunci ba da ƙarya yayi wannan rantsuwa shi ya san shi musulmi ne amma sai ya ƙarya ya rantse da Allah akan ƙarya cewa shi ba musulmi bane muta'ammidan kuma da gangan huwa kama kada shi kenan ya zama kamar yadda yake da zai rantse da Allah cewa billahi allazi la ilaha illa huwa shi kirista ne shi kenan ya zama kirista ku dubi sharadin abu na ɗaya dai ya zama kaziban ina ma'ana kaziban ya san shi musulmi ne amma sai ƙarya ya ce shi ba musulmi ba ne na biyu kuma da gangan kaga a ƙarƙashin haka da wasu ne za su tare shi su ce sai ya rantse shi ba musulmi ba ne kaga anan babu laifi amma a nan da gangan haka siddin kawai saboda shekantakar shi dan zamani ne kawai shi kenan sai rantse cewa shi kafiri ne shi kenan ya zama haka kuma duk hanyar duk addinin da ya rantse haka annabi ya ce wa man katala nafsahu wanda ya kashe kanshi bi hadidatin da wani karfe uzziba bihi fi nari jahannama sai aje da shi wutar jahannama a yi mishi azaba da wannan karfa wuka ka sa ka kashe kanka almakashi ne zarto ne magani ne guba ce ka kwankwada duk abin da ka kashe kanka da shi sai a kai ka wutar jahannama wuta ne maka azaba kuma wannan abin da ka kashe kanka da shi kuma yana sake maka azaba Allah ya kiyaye وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن هازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في مسجد في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ainihin wato alhassan albasri ya ce jundab ya ba mu labari a cikin wannan masallacin namu ma'ana a masallacin anguwarsu kenan na kufa ko basra ya ce labarin da ya ba mu mu ba mu manta ba shi kuma malamin mu wannan sahabi jundab ba ma jin tsoron cewa zai wa annabi karya ba ma shakka shi mutumin arziki ne mu kuma kwakwalan mu ba su manta magana da ya gaya mana ba kala abin da ya ce mana ya ce kana bi rajulin ya ce annabi ya ce da su akwai wani mutum wanda ya kasance yana da jirahun yana da ciwo a jikin shi rauni yake da shi a jikin shi katala nafsahu wannan mutum da ya ga raunin ya ki warkewa sai ya fushi ya kashe kanshi a wata riwaya aka ce yatsan shi ne yake ciwo kamar dan kakkare haka sai ya sa almakashi ko wuka sai ya datse yatsan sai jini ya ci gaba da zuba har mutumin ya mutu wa qala Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce badarani abdi bi nafsihi bawa na yi min gaggawa tun kafin in kashe shi ya riga ni haramtu alaihi aljanna ni kuma na haramta mishi aljanna